muna nan dai a gaban masallacin juma'a muna cikin garin birnin zaria kofar fada mai martaba sarkin zazzau inda shek malam sani halima ke gabatar da tafsirin sa na watan azumin ramadan tare da majabakin samarar muhammadu kabir a idan ba manta ba a jiya muna cikin suratul yasin inda shehin ya taba karatu har muka kai sura na hamsin da biyu yau kuma insha Allah za aya aya na hamsin da biyu insha Allah kuma za mu tashi aya na hamsin da uku akar makalla bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن كانت إلا سيهة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أجاء an kai lokacin da Allah ya tada kafirai cikin kabarinsu bayan an hura kaho na farko shekara arba'in an hura na biyu sun tashi abinda suke cewa ya waila na man ba sana min markadina aka ce masu hara ma wa ajar rahman wasu da mursalun suka yi kirari lokacin da ikirarin ba zai amfana ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ai ba wani abu ne mai wuya a wajen mu ba in kanat illa sayhatan wahida ai tashin nan da za a yi daga kaburbura bai zama ba sai dai ƙara ne guda ɗaya bai zan yayi nan kumsu jami'un muzamun na daina dukkan su za su halarto gaban mu duk taron jama'a za su halarto a jami'a muzamun bal yau ma Allah zai ce a yau la tuzlam nusam shay'an ba a zalintan wani rai da wani abu wala zauna ba a saka muku illa jaza ma kuntum ta'malun sai sakayyan abin da kuka kasance kuna aikatawa inna ashabal jannati yawma haqiqa yan aljanna a yau fi shugulin sun tabbata cikin shagaltuwa bi sukunin duni wa lam ya shugulin ko shugulu amma fihi ahadan na gabanin abin da yan wuta suke ciki yan wuta suna fama da kuna su kuma min matalar zazuna suna jin daɗi biyu a cikinsa biyu da shi gafilarin fikiri kamar saduwa da 'yan mata la shugula ba irin shagaltuwa ne ya ta'afu na biyi da za su yi suke abu da suke wahala a ciki ba ya zanga na aljanna la na sama babu wahala biya a cikinta duniya don aikin da kai kakan ce ka gaji ka tafiya mota ma ka dawo ka ce ka gaji wani ya dawo jirgin sama ya ce ya gaji to ban da lahira aljanna ba a samun gajiya duk abin da kai fakihun na'imun masu na'imuwa a barin sami da inna wal awwalu labarin farko fi shigulun hum
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
na kumsu yan aljannan mubtadan wa azwajuhun da mata su sun tabbata fi zilalin a cikin inuwa jam'u zillatin aw zillan khabarun ay la tusibu shamsu rana ba ta samun su aljanna ba a rana kuma ba a duhu haka nan za a zama kowane lokaci lokacin limshi shi bai rana bai bude ba kuma sanyi bai yawa ba saboda haka kowane lokaci suna cikin inuwa adal ara'iki bisa gadaje jamu arikatin wa huwa sariru shine gado fil hajalati a cikin labule gado ne kowanne an kawata shi an sa labule a ko'ina awal furush ko shimfiɗu muttaki'una suna kishin biya a ciki gaga in mulki ya mulki an wuce zama kuma sai dai a sa gado kuma an gaga na ana zama a kujera to karamin mulki ne in gado in mulki ya mulki sai gado to ba a ce akan karasi ba ba a ce suna kan kujeru ba a'a gadaje ake sa musu gadajen nan kuma wannan maruku masubatun wa zarabi mabsusatun ga sakibai ga sakiba mai taushi ga matasai ko ina ya sa hannu a nan ya sa hannu ga shimfiru Allah ya ce mutaki'un suna kishin kide lahum biya faqihatun kayan marmari ya tabbata gare su biya aljanna wa lahum biya ma yad'un duk abin da suke guri a cikin aljanna yana nan domin Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba bai taba darsuwa a idon wani mumini ba kaka yin sha'awar wani abu wanda ka saba shi a duniya da ka yi sha'awa sai ka ga Allah ya kawo abin a gabanka da shi ne Allah ya ce wala hum biya ma yad'un wata rana a nan duniya kakan koshi ka koshi ka ci shinkafa ka gaji ka ci nama ka gaji wata rana sai ka ce ina zo gala wadata ya wadata ya koshi da nama ya koshi da shinkafa kullum ga yana ce kai yau zo gani nake ci da kuli kaga ko kuma ce yau a kawo rogo da kuli to aljanna ba haka zai faru wata rana an ci dadin an ci dadin kace ina zo gala sai to mun biya ma da on wani an tambaye ya tambaye wai shin aljanna akwai hura aka ce akwai mun biya ma da on salamun gaisuwa daga ubangiji awulan ay bil qawli khabaruhu min rabbir rahim daga ubangiji mai rahama ai Allah yana ce musu salamu alaikum salamu alaikum an ce Allah subhanahu wataala zai bayyana ga yan aljanna ya yi masu gaisuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi yan aljanna suna cikin ni'ima suna zaune kai wata rana sai wani haske ya hudu musu sai su daga kansu da sun daga kansu sai su ga Allah ubangiji ya ɗin kaya a kan sai ce ya salamu alaikum ya halin janna shine Allah ke cewa salamun qawlan min rabbi rahim Allah sai dube su su dube shi ba za su maiwaya komi ba shi sai ni'imar ganin Allah ya ji aljannan daɗi lilladina hasanul husna wa ziyada aljanna duk daɗin da aka ce an ga Allah shikenan Allah zai tambaye su abin da nake maku alkawari na cika ai Allah ka cika akwai saura akwai sauran ce wallahi ba saura duk abin da muka nema ka ba mu har abin da ba mu nemi ba to kuna da sauran bukata to nan ne za a koma wajen malamai me za mu ce sai malamai ce ku ce yarda sa sai ce Allah ya danka sai ce to lillallah su kuna ba da ku na yarda da ku ba ku shi bayan sa to salamu kenan Allah zai ce mu ya kullu salamu alaikum وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ونقول على بيتي وامتازوا اليوم كوارو أيوب أيها المجرمون يا كو مجرمين أي انفردوا عن المؤمنين كتأتوا قبل المؤمنين عند اختلافهم بهم an ce idan ya idan ranar kiyama ya yi Allah zai sa mai shirye shirye ce kowace al'umma ta bi abin da take bauta to wannan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su harhatu ga baki ɗaya hajjan munafikai domin a nan duniya munafiki ya ce yana tare da muminai ko to a can yan kafirai suka ware masu bautan gumaka suka ware masu bautan rana suka ware masu bautan shanu suka ware masu bautan banza ma suka ware to munafikai da muminai za su tsaya a guri daya to shikenan sai Allah ya ce ko me yasa ba fa duka a a ai mu ai Allah muke bauta mawa sai Allah ya bayyana ta daman al'arshi idan ya bayyana zai zo da sifa wanda ba za su zaci Allah ne ba sai su ce ni ne ubangijinku sai mu da ga sujja ka zama ubangiji kamar ka koyi sujjada to sai mu'minai su sujjada sai hasken Allah ya bayyana sai Allah ya ce wa tabu yawa ayyuhal mujrimun mujrimai ku ware wuri daya ware wuri daya sai a ware lokacin ne mu na ce kai alhamdulillah Allah mun gode Allah Allah mun gode maka Allah zai ce musu alama hadi ilaikum ashe ban hore ku ba mai alkawari ilaikum zuwa gare ku ba amurkum ya bani adama ya ku yan adam ala lisani rusuli bisa hancan manzannina Allah ta budu shaidan kar ku bauta ma shaidan ai la ta uhu kar ku bi shi innahu shi shaidan lakum aduwwun mubin abokin gaba ne mai bayyanannen gaba na kun gare ku abinda na ce maku an wabudu ne ku bauta mini wahidu ne ku kadaita ni wajibu ne ku bi ni hadha siratun mustaqim yan haka na bauta mini da kadaita ni shine tabarki madaidaici na'am ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ولقد أضل منكم جبلا حقيقة شيطان يا بتر منكم daga cikin ku jubulan farkan halitta jamu jabilin kaka dinin wa fi qira'atin bilamil bay jubulan ya halakar da jama'a da yawa a falam takunu taqiluna shin ba ku kasance kun fahimci gafansa ba wa illalahu da batar wanda ya muku aw ma anna bihim min al'adab ba ku ga abin da ya sauka ga waɗanda suka saba mini suka sabbi shaidan na azaba ba fa tu'minu ku ba da gaskiya wa yuqalu lahum za a ce musu lakati a lahira hadhihi jahannam wannan ita ce wutan jahannama da ake gaya muku kullum za ku shige a duniya allati kuntum tu'adun wa nan da kuka kasance ana muku alƙawari biya da ita islauha al-yawma ku dan zafinta a yau bima kuntum da abin da kuka zance takfuruna kuna kafircewa
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فالتبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما التقاهم بيوم لا يرجعون
اليوم يوم نختم على أبوان ذا مدودة باكين سو باكي باي مغانا لنا أي الكفار القوي saboda bane sukan ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin abinda kafir suke ce ku mushrikai ce Allah ubangijin mu wallahi mu ba mushrikai bane dan ne ce ku shi ku shi daure bakin mu sai magana ya baki magana sai koma ya canza wa tukallimuna aydihim hannayen su sai ta yi musu magana ta yi mana magana wa tashatu arjulun kafafun su za su shaida wa gaira da waninsa mimma kanu yaktubu mimma kanu yaktubun da abinda suke kasafi kullu uliyin kowane gaba yanzu ku zai yi magana bi masa dar'an inda lahira yake da wuya kenan a nan duniya in wani ya tsare ka za ka iya mashi ƙarya da bakinka gaban da kai abin da shi ba zai faɗa ba to a ranar lahira shi ne allah ya ce allah zai wajabta mu baki ya ɗaure bakin ya sa dukkan gaɓoɓi su yi magana kowane gaba zai shaida abin da aka aikata da shi kafafuwa za su ce mun tafi wuri kaza da kaza daga abin da Allah ya hana hannaye za su ce mun kama abu kaza da kaza daga abin da Allah ya haramta al'aura zai ce na an shigar da ni wurin da Allah ya hane ni ciki zai ce an tura mini haram na ci hanci zai ce na yi ƙarya na yi giba na yi ɗan namimanci kunni zai ce na saurari kaza na saurari kaza idanu zai ce na kalli kaza na kalli kaza kai kowane gaba zai huruci da abin da aka aikata da shi da muni haka nan ahli sharri ma za su shaida yadda aka shaida ma ahli kayan sharri to kai kuma mumini haka sai an ce ce ni da ni yake karatun Qur'ani kullum da ni yake ambaton Allah kullum ido ce ni ko da ni yake kallon Al-Qur'ani an ce ko gaba ba a cikin gabobi ba masu ibada gaba sai guda hudu kallon ido kenan kallon alkur'ani ka bude alkur'ani ka kalla ibada ne lada ne ka je ka'aba ka tsaya kawai kana kallon ka'aba rahama na sauka a wajen haka nan ka kalli mahaifanka da kallo na rahama shi ma ibada ne duba zuwa fuskan malami don manzo Allah sana ce wanda yake so ya gani bai ganni ba ya je gun malami wanda yake so ya ji magana na bai ji magana na ba ya je ji magana malami wanda ya zauna da malami ya zauna da ni to shi ma ibada ne da sauraronsa qur'ani kunni ijal qur'ani shi ma ibada ne to shine lokacin da Allah zai ce gabobi duk su yi magana ɗan sun yi magana kafirin ce a'a me yasa kuke magana sai ce an daga Allah wanda zai daga kulli shay'in to wannan kenan na gabobi sannan a koma wuraren da ka zauna kai ibada ko wuraren da kai zauna kai barna to shi na lasa ya ta yau mai idan tu haddisu a khabaraha bi anna rabbaka wa hilaha inda kaje kai sallah wurin da kake sallan yayi maka shaida inda kaje kai shagiya wurin da ka shagiya yayi maka shaida kowane wuri ne da kai kai aiki zamanin kuma shi ma yanzu dare da rana shi ma yanzu ya ubangiji da dare baya bacci kullum bauta maka yake wannan ci ya ubangiji da dare baya bacci kullum kwana da yake rana ya zo ya ce ya ubangiji da rana din nan iya da wajen aikinsa kaza yake yi duk abin da kai cikin dare za su shaida dare da ranar in an gama wannan shaidan sai a ce to ina mala'iku su kan gasu sun rubuta duka haza ma ladayya atid sai a zo a rubuta ikra kitabaka ka bi bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta da kanka nayi kaza nayi kaza nayi kaza har ma ka ga sai mali hadal kan kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha me yasa mu wannan littafi ne karamin ma da babba sai ya rubuta to shine Allah ya subhanahu wata ala ke cewa rana ne ba abin tsoro naqdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kana ganin kaman gaban ka ba sa magana hannun ka baya magana halcan ka sai abin da ka sa shi kunnen ka baya magana to duk abin da kai da su ranar kiyama in kana boyewa Allah zai ce ku yi magana ce mu mun yi magana ai da mu aka yi walau na sha da mun so la tamasna ala ayyunihim da mun shafi idan dunansu la'amaina ba tamsan mu makantar da ita mu shafe gurbin ma gaba ɗaya zama ba idon ido wato ya zama kamar ƙeya ba saba usra sai mu ce idan mun shafe mu ce to ku kama hanya ku jirgin zuwa siradi zahimi na kuna masu tafiya ka adatihim kamar al'adarsu ba an na yi siru yaya za a yi su gani ba ido ai na yi siru na ba su gani walau na sha'u da mun so lamasaknahum da mun shafe su mai da su qiradatan birai wa nadira da alhanzairai aw hijaratan kuduwa to ala makanatihim bisa wuraren su wa fi qira'atin makanatihim wuraren su jamu makanatin bi ma'ana makani ai Allah ya mai da wadansu birane Allah ya mai da su alhanzairai wasu ma an mai da su duwatsu Allah ce da mun ga dama kamin su zo ne kuma sun mai da su haka fa mastata'u mudiyyan ba za su samu ikon shudewa ba ولا يرجعون بلاف كومو وإن لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء بلاف سامي يكون دبيا كومو
ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا تاكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
ومن نعمره وأن مكرايا شيء bi dalati ajalihi muka kawaita ajalinsa bi dalati ajalihi wato muka bar shi ya zauna a duniya da tsawo nan kusuhu za mu tauye shi wa fi qira'atin bi tashdid bi tashdid nunakkisuhu fil khalqi atim halitta ay khalqi halittansa fa yakunu zai kasance ba da quwwatihi bayan karfinsa wa shababihi da kuruciyarsa zai zama dha'iban rarrauna wa arman naduba أفلا يكنون باس غانيوا أن القادر على ذلك المعلوم ميكو بسا ونن أبن قادر ميكو على الباس هو ne yana gani in an haifi yawo yana karuwa yana karuwa yana girma ya zo ya karbi ana kiran shi saurayi ana nan ana nan sai farfara ya zo a ce dattijo ana nan ana nan sai a ce tsoho ana nan ana nan tun yana tashi da karfi zai nemi taimakon sanda ana nan ana nan sandan ma ya gagara to Allah ya ce mu in mun raya mutum za mu tawaye shi aka ce wato Allah subhanahu wata'ala da ya halitta ya raba musu shekara arba'in arba'in dan adam aka ce an bashi shekara arba'in sai Allah ya halicci jaki ya ce kai ma na baka shekara arba'in sai jaki ya ce a'a ubangiji shekara arba'in ai ta dora mun kaya ya yawa ba aikin da zan yi shekara arba'in sai ya dora mun kaya ya yawa Allah a rage ashirin Allah ce na rage shirin sai na annabi ce ina so aka ce a bashi sai Allah ya kare shi ma sai ce na baka shekara ashirin arba'in sai ce Allah shekara arba'in in da yawo na hau hau hau hau gari ni da abin ashirin ya ishe ni dan adam ya ce ina so aka ce a kara mashi ya zama tamanin sai aka yi biri a ce biri kai ma an baka shekara arba'in ce mummunan halittar nan da aka yi muka mummunan halittar da aka yi mun zauna shekara arba'in a rage ashirin aka rage ashirin dan adam shi yana so sai aka ba shi kaga ya ci nashi ya ci ashirin ashirin so to ka lura da kyau dan adam cikan shi gaba ɗaya shekara arba'in ne idan dan adam ya kai shekara arba'in duk halittar da zai a yi masa an gama hankalin da zai samu ya samu komi ya samu to daga nan tauyewa za a yi to ishirin din da zai shiga wanda ba nashi ba to kayan jaki zai ɗauka duk ɗan shekara arba'in kaya a kan shi wannan gidan shi na kaza wannan wurin kaza wannan wurin kaza wannan nawa ne wannan gidana ne wannan iyali na ne kullum nauyi ne kai wannan kana da ƴaƴa kana da mata kana gida kana menene haka nan zai ta yi har shekara 60 kana kai shekara 60 ka cinye na jaki kila ka haifi ya'ya lokacin sun fara daukar baba a huta baba a huta to sai ka zo ka zauna to za ka shiga na wanda ka karbi ishirin din nan kuma ɗan shekara sittin da an taɓa kuɗin shi kai kun cika zanku kai kun cika zanku shikenan haushi akan kuɗi irin na kari kada ya taɓa mashi kuɗi saboda a shekara sittin din nan yana son kuɗin yanzu yake so sai kenan zai dauki halin shekarun wanda ya dauka sai ta haushi nan on on on kai ka ta mun kudi ka ta da kowa fada da mata fada da yaya fada da barori fada in ya cinye wannan to shikenan sauran kuma sai ya dau sauran 20 din in har ya kai wancan sai da ka kai shiga gabiri kawai komin kyan shi Allah ya kwantar halitta fuskar nan mai haske ta kwanta ya ta yi rarrami ta yi haka fata ya tattare irin jikin guri ya zaura haka kuri daga tamanin ba ana kai tamanin shi kenan abokin biri ya zama a yanzu yan kwashe ka to haka Allah subhanahu wa ta'ala yi annabi ma annabna shira ba mu sanar da annabi Muhammadu waka ba raddun li kaunihim raddi ne ga fadin su inna ma ata bihi min alqur'ani shi'run abinda annabi ya zo da shi daga alqur'ani waka ne Allah ya ce wa ma yanbaghi lahu bai kamata ga annabi yayi waka ba in huwa ai laysa alladhi ata bihi abinda ya zo da shi bai zama ba illa zikrun sai dai wa'azi ne wa qur'anin qur'ani ne mubinun bayyanan ne lil ahkami bai bayyana hukunce hukunce ko gairi da walinta an ce annabi baya waka domin amma kuma domin waka abin da yake faruwa duk inda waka yake to ba za a rasa ɗayan abubuwa ba ko dai karya ko shaidan zur har ma daga nan ƙarshe Allah ya ce wa shu'ara wa yatbuhu gawo to wannan alqur'ani da ya zo a kayatattun tsari ba waka a ciki to amma kuma shin da annabi ya gama komi da komi komi dole wani abu ya gudana a gaban annabi ba da nufin waka ba don ya zama waka sai na bakar da umar da usman dukkansu ba su kamata waka to manzala sallallahu wata rana yana magana a cikin magana manzala sallallahu sai yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib annan nabi yau kadin ni annabi ne ba ƙarya ni dan abdul mutallib ne sai yi kama da waka ya yi kama da mizanin waka amma ba waka annabi ke nufi ba sai aka samu wasu baitoci da aka faɗa tun zamanin jahiliya satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yati ka bil akhbari ma lam tuzawwini wai da sannu kwana da kwanaki za ku da gwada maka abin da baka sani ba wato in kawai gari za ka ga wani abin da baka taba gani ba in dai kwana zai juya to gobe ka ga wani abin da baka gani jiya ba jibi ma za ka abin da fingina to kuma zamani zai kawo maka labarin da baka yi guzuri ba to can wakan sai ce wa yati ka bil habari malam tu zawwadi da annabi zo faɗa sai ce wa yati ka malam tu zawwadi bil habari ya kawo ta zawwadin a gaban habar suka ce ya rasulullahi ba haka baitin yake ba sai ce duk ɗaya ne sai sai na mure abubakar ya dariya ce sadaka Allah wa azim wa ma Allah na ku shi'a wa ma yan bagi lahu din ya kawo shi kaman yayi waka kenan to haka nan alqur'ani ma ba waka bane amma akwai ayoyi wanda suka yi daidai da wakan alqur'ani kamar lan talalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba aya ba ba ba waka bane amma yayi daidai da mizanin waka wani fanin kal jawabi wa qudur rasiyati ba waka bane amma yayi kama da waka kuma wa man sha'a bali yumin wa man sha'a bali kafir duk dai irin su wannan suna nan da yawa kamar fa asbahu la tara illa masakin ya yayi kama da mizanin waka mizanin waka kuma da larabci ɗaya ɗaya ɗaya gida goma sha shida ne to qur'ani ne ya kawo su to anan Allah subhanahu wataala ke raddi ga masu cewa annabi mawaki ne yace a'a a'a ba mu sanar da shi waka ba don waka akwai su surutan banza a ciki akwai maganganu to wanda bai dace ba illa zikirin Qur'an din zira dan ya gargadar da man kana hayyan wanda ya zamo rayayye ya kilu yake gane ma ya fadibu bihi abinda ake magana da shi wa huwa mu'min sunu mu'minai wa ya kankaro ya tabbatar da fadin azaba alal kafirin bisa kafirai wa hum sukal mayyitin kaman matattu ne la yaqiluna ba su fahimtar ma ya fadibu bihi abinda ake zance da su
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أولم يروا ثم الصنيباء والاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للأنف مسنشي وأنا خلقنا لهم مومك هل مسلم fi jumlatin nasi a cikin jumlan mutane min ma amilat aidina daga abin da hannayen mu ta aikata amilna ku bila sharikin wala ma'inin duk abin da kuka gani in ji Allah mu muka yi shi ba abokin tarayya ba wanda ya taimaka mana a cikin abin da muka halitta muku akwai aman dabbobi a ibni raqumma wal baqar wal ghanam da shanu da tumaki fahum la malikun su masu mallaka ne gare ta labiduna masu tsara ta yadda suke so wazallannaha muka hore ta lahun gare su faminha daga cikin horewa akwai rakubun an sun ga dama su a haura kumi a hausaniya wa minha daga cikin ta ya kuruna suke ci yanzu in ba don horewan Allah ba ya za ka yi da rakumi ai da ba yi rakumi ba to kaga ai ga rakumin gida kana juya shi je ka kamo rakumin dawan mana Allah ya hore maka wannan ka je na dawan ka kamo shi a zarafa mai dogon wuyan nan ko Allah ya hore maku shanu a nan gida to je ka kamo ƙauna mana da bai hore maka shi ba Allah ya hore maka tumaki a gida ka kama kana yankawa musu gudu ba ka je ka kama barewa mana ai Allah ne ya hore maku gaba daya ga giwa a daji Allah ce to ni na hore maku ku hau in kun dawo ku yanka abinku wannan biya mana biyu amfani kuma ya tabbata lahun gare su biya a ciki ka aswabiya kamar su bi wato gashin da yake bayan aubari hawa sha'ariya wa masharibu da abin sha min labaniya daga nononta afala yashkuruna almun'ima ba za su gone ma mai ni'imtarwa alaihim akan su biha da ita bayyuminun su ba da gaskiya
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون واتخذوا سرك آلهة كما من دون الله ولن الله يعبدون سنا بوتا متى لعلهم ينصرون كو آتي مجيس يمنعون من عذاب الله تعالى أهنا سك عذاب الله بشفاعة آلهتهم لتشيتون كما كانوا بزعمهم كما ينسكريا Allah ce la ya sadi una ai ali hatahum kuma kansu ba su samun iko yuzulu manzilatul aqla nasrahum taimakon su wa musu ai ali hatu min al-asnam kuma to allolin su daga kuma ka lahum jundun sun ce runduna ne gare su bi amihim da riyawan su nasrahum taimakon su dukkan su muzaruna ababan halatuwa ne binnare a cikin wuta ma mutane da su فلا يحزنك قولهم يا رسول الله كده مكانا سيباتا مكاني لك غيرك da suke ce maka lafta lasta mursalan kai ba manzo bane wa gaira zalika inna na'lamu ma yasrun mu mun san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa min zalika daga wancanan ka wa gairi da wani sa fa nujazihim muna basu sakayya alaiha kansa أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم ير الإنسان أشمة كافر بسني بقى وشيني أسن وايد أنا خلقناه mun halice shi mun nudfatin daga mani ila an sayyarnahu muka mai da shi shadidan mai karfi kauye mai karfi bayan yayin nan ko shi hasimun zai zama mai tsananin husuma da na gare mu mubinin bayyananne bayyana fi nafi bata a cikin korewar tashin kiyama wa zaraba lana misalan ya sanya mana misali fi zalika a cikin wancananka ونسي خلقه يا من تعليتان من المني دغ مني وهو اقرب شيء في باقنش من مثله قال سينا كما النبي من يحيي العظام وهي رميم wane ne zai raya kasusuwa bayan sun mace an sa a kabari sun duddige baliyati wannan ya kul bi ta'i da annahu ismun lashbatu na wa mu ya ruwaya annahu cewa shi shi wannan kafin an ce asim wa'il ne ya ɗauki kashi duddugagge fafattata ya dandake mai da shi gari wa ƙala sai ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi a tara yamin lahu ba da haza ba da ma bali wa ramma yanzu kai ɗin nan yadda kake faɗa Allah zai raya wannan kashin ga ya dudduge ya zama gari bayan ya tsofe ya dudduge wa ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na'am haka ne zai raya ta kuma wani talakan nare ya shigar da kai wuta kulka ce masa yuni ya lalli ya sha ubangijin nan da ya bare ta shi zai raya ta awwala marratin farkon mayawa ba tare da ganin na wani ba shine ya kaga da kansa wa huwa bi kulli khalqin alim shi masanin dukan komi ne a yana da mafi ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa cewa ba ma wai wannan da ka dauko ba misali sai zaki ya kashe mutum ya canye kaga ai naman zakin ya zamo naman jikin ga baki daya ko in kana tunanin ya Allah zai raya shi shi ma zai fitar da naman shi a jikin zakin nan ya tashi ya koma inda yake ko kuma a ya fada wani wuri haka kaga kan har yanzu akwai kafirin da suke ganin su saboda an ce akwai tashin kiyama in an mutu sai su tara gawan su kona idan an kona gawan sai a dauki tokan sai a sa sai an haute ku sai a je a watsa wai shi kenan su a ga yadda za a yata da su Allah ce a ni da na kage ka da farko kuran ma baiwa dace ruwan ma ba mana ne sai in sa ya tattara kuran kuma a tada shi
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
يا مصر يا رسول الله يوهي الذي أنشأها ولا مرة وهو بكل خلق عليم Allah nan da ya fare ta da farko shi zai raya ta shi kuma Allah masanin dukkan abin da ya halitta ne muhimmalan wa mufsalan mufassalan a tattare ko a rarrabe qabla khalqihi wa ba'da khalqihi gabanin halittan da bayan halittan alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara ubangijin nan da ya sanya maku wuta a cikin itace kore kore bi jumlatin nasi al-marhi dhulman wal afari tunfafiya aw kullu shajarin dukkan itace illa al-unna sai dai unna barangaci shine wato kowane ice da kan yini in ka fasa ice zaka ga turi a ciki sabon ice zaka ga ga turi kuma ka ga ruwa a ciki to wannan ayyashi ikon Allah ga ruwa ga wuta a cikin ice ruwan mai kashe wutan ba wutan kuma bai taɓa ruwan ba Allah ce shi ne ya fitar da wuta daga itace kore fa idan yayin na an tunku tuki nuna kuna hurawa minu daga shi ta kada huna wa wannan dalun alal qudrati nuni yana nuni akan iko alal basi bisa tashin kiyama fa innahu jama'a bi bainal ma'i wan nar Allah ya tara tsakanin wuta da ruwa wal khashabi da itace balal ma'u yusrifun nar ruwa bai kashe wuta ba wannan naru tukhriqul khashab wuta kuma bata kona itace ba Allah kenan shi kadai ke yin irin wannan a wala yasa alladhi khalaqa samawati wal arda shin wanda ya halicci sammai da kasai bai zamo bi gadirin mai iko ba ma idan ya ma tare da girman su ala an ya khuluqa ya halicci mislahu kamar su al'alati mutane fi sawa bale wa huwa al-qadir yana da iko ala zalika bisa wancan ka Allah ne da kansa ya tambaya ya amsa min kansa kuma yace bane haka ne yana da iko wa huwa al-khallaq shine mai halitta al-kasir al al-alim masani bi kulli shay'in dukkan komai inna ma amruhu ila ka al-amarin Allah sha'aninsa idza arada shay'an idan ya so in ya nufi ya samar da wani abu ya karkashe an ya kuna lahu ya ce masa kun fayakun da ya ce mashi kun ya na ta da kuduransa sai ya kasance ai ba huwa ya kun zai kasance wa bi kiratin bin nasbi kun fayakun adban ala yakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda mulkin komai ke gare shi shi malakutun nan mulku ne zidatu wa wa ta'ulil mubalagati an ƙara wawi da ta yi don mubalaga ai qudratu iko yana yana hannun Allah ala kulli shay bisa dukkan komai wa ilayhi zuwa ga Allah ne turja'una ake mai da ku turaduna mai da ku bil da a cikin lahira
سورة اليقظين مكية وحياة وسنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالضجرات ذجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
سورة والصافات مكية النبي لا زمن مكة أكثر كده وأن سورة آيوين تمئة وإثنان وثمانون آية آية دليل ثمانين نبيو بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا ومن نرنطوانك التي نارنطي الملائكة ما سين صفو صفا صفو الملائكة تصب نفوسها في العبادة أو كوك وأجنحتها سكن بود بكا فكين في الهواء أسرر ثمانية تنتظر ما تؤمر به ما تؤمر به تنا سورارون أبن ذا أوليت دسو الله يتي da waɗannan mala'iku wazajira ce zajira Allah ya rantse da masu tsawa mai girgije zajiran tsawa almala'ikatu mala'iku tasjuru sahab ai da su ku suna koren girage zai za a kai su wani wuri zaka ji tsawa kuma walkiya su ne bulalan Allah ya ce ya rantse da wannan wataliya ce zikira Allah ya rantse da masu karatun alqur'ani alqur'ani ya tuno na ko zikiran mazalin min ma'anar taliyat nam inna ilahakum haqiqa ubangijin ku Allah ya ala makkata ya ku mutanen makka lawahidun wallahi guda ɗaya ne rabbu samawati shine ubangijin sammai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa wa rabbul mashariqi shine ubangijin yan gabaci ai wal magharibi da yammaci li shamsi wato wurin hudowar rana da wurin fadawar rana shi ya halicce su la kulla yawmin mashriqun wa maghribun kowane rana wato tana da wurin hudowa da wurin fadawa an ce kowane rana tana hudowa a wurare 360 a gabas da yamma to kowane rana in ta hudo yau gobe kaban da za ta hudo ba za ta sake hudowa wurin ba har kwana 360 Allah ce ya rantse da ranar da take hudowa mashariki din nan gabar da yamma ne inna zayyana sama a duniya nan إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصب inna zayyana sama a duniya mu mu kawata wannan sama na duniya wanda take kusa da mu bizinatil kawakibi da ado na taurari Allah ya kawata sama in ka gani da daddare za ka ga tauraru ko ina ga yanayin daga can waɗansu a tattare wasu a ɗan ware wasu ne kowanne da hikimarsa kowanne a masu na tauraru ce wannan taurarun na gabas ne wannan na yamma ne wannan na kudu ne wannan na arewa ne wannan shamas ne wannan ɗarida ne wannan kamar ne wannan mutaziji ne duk ga yana Allah ce mu muka kawata bi zinatil kawakib ai bi jami'a awamina wal ilafatu lil bayan kan qira'ati tanu kan qira'ati tanwin bi zinatin al kawakib zinatul mabniyat bil kawakib wa idan da kiyayewa mansuban bi fi'li muqaddarin ai abinna mun kiyaye ta bi shubi da tauraru min kulli shaydanin dukkan shaydani maridin mai bamna kharijin ai ta'ati mai fita ga barin bi لا يسمعون أي شياطين شيطان باطاجي مستعنف وسماؤهم هو بالمعنى المحفوظ أن إن الملائكة زوا جماعة سمع العلاء الملائكة ملائكة في سماء يتين سماء وأن السماء يأتي أن السماء بإله litalammunihi ma'anar isga din ya kunsa ma'anar sauraro wato la yasma'una ila al-ma'ala'i ba su karkata kunnin su suna satan ji zuwa mutanen sama wa bi qira'atin bi tashdidil mimi la yasma'una wa sin asluhu yasma'una ulgimatu ta bi sini da can kamin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mala'ika shaydanu suna tashi har su kusa da sama su sato maganan mala'iku idan Allah zai wani abu zai shela a sama ya gaya ma mala'iku da Allah zai gudanar da abu kaza a bayan kasa to mala'iku za su yi tari irin wannan magana to su shedanu sai su tashi duje sama in sun sato ji guda daya sai su dawo sai su gaya ma bokaye Allah zai yi kaza ba kwanan nan in sun faɗi ɗayan sai su ƙara da ƙarya goma sai mutane su dinga ce ai sun san gaibi ai aljashi na bokaye sun san gaibi to asalin kenan to daga baya da Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce to ba ba wanda zai sato jin gaba daya to shine Allah subhanahu wa ta'ala ba ajiyar da su koyi gabona ana diban shaydanun bi shuhubi min kulli janibin dukkan nahiya min afaqi sama da ruwan ana koran su mazzar da hadahu ai dare da huwa ba adam wa hum qulun lahu wa lahum bil akhirati azabun wasif azaba madawwami ya tabbata gare su a lahira إلا من خطف الخطف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا لمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلا من خطف الخطفة سيدي وانت توشي الخطفة مغانا نجوغاوة أي المرة والاستثناء من لمين يسمعون أي لا يسمع إلا الشيطان illa shaidan alladhi sami'a al-kalimata min al-mala'ikati sai dai shaidanin da ya satan ji daga mala'iku ba aka ha ya karbe ta bi sur'atin da gaugawa an ce lokacin da aka da suna zuwa har kusa da saman bakwai suna zuwa da labarai da aka haifi annabi isa aka hana su daga saman uku ba su iya wucewa da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi aka hana su gaba ɗaya ma daga saman gaba ɗaya ba wani wanda yake iya satan ji sai shaidan ya sai Allah ya jefo shi da tauraro ya kona shi shine Allah ce fa atba'ahu shihabun tauraro mai haske sakimun mai hurun haske sai bi shi ai sai bi shi ya kona shi ya tsubuhu aw yurku ko ya kona shi aw milu ko ya halaka shi fastaftihim ka nemi labari gare su ya manzon Allah ai ku fara makata ta ƙariran dan tabbatarwa auto bihan ko dargi ahum ashaddu khalqan amman khalaqana su suka bi karfin halitta ko abinda muka halitta min almalaikati da malaiku su dinnan dan kankanin halitta ne a munasaba ga malaiku to malaikun suka bi su ko mu ko ko su wa samawati da sammai wal allina da kasa wa ma fihi ma da abin da ke cikin su wa bil itiyani bima taglimul uqala ne ce amman halakana ba a ce amma ba man ko yana magana da uqala aure shi ko ma yana magana da gairu lokala aka gabata aka rinjayar da man akan ma inna khalaqna wa mumin halici asalin su adam min dinin daga danyen kasa lazimin mai mannewa a hannu kasan tabo in ka taba shi zai manne a hannu lazimin ya suku bidaji alma'ana anna khalqahum da'ifun halittar su rarrauna ne fala ya takabbaru kar su yi girman kai بإنكار النبي ده مسلم النبي ده القرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير ما كسروا قالك سسوقا بل للانتقال من قرن إلى آخر بل وهو أي اعتبار بعد الأبان بحاله لحال سوال لحال بل أجبت كاجما ماك يا رسول الله بفتح التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم كاجما ماك من تكذيبهم إياك قريتا قريتا وانسو دسكي مكة يجي جما ماكي wahum su yasraruna suna izgili min ta'ajjibika da jin mamakin ka Allah ya aiko annabi ya zo ya ce Allah ya aiko shi wani dinga mashi dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam mamaki ce oh Allah ya aiko ni na tabbata Allah ya aiko ni wannan kuma har an suna dariya Allah ya ce ka daina mamaki wa idza zukiru la yazkurun wa idza ra'a ayatan yastazkirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin أإذا متنا وكنا ترابا وإذا متنا لمبعوثون
وإذا ذكروا إذا أمسوا هذه بالقرآن بالقرآن لا يذكرون لا يتعظون باسا وأسوا وإذا رأوا آية إن سنغ آية كانشقاق القمر كما لوكتين ذكرت النبي in dai kai annabi ne da gaske to ka kira wata din nan ya zo mana ya faɗo gabanka annabi ya kira wata watan ya zo ya tsage annabi ya shiga tsakaninsu sai sun ga aya in dai aya suke nema aya nuna musu ya saskiru suna izgili ya sa'aduna biha sai su ce wa qalu fiha imma hadha wannan bai zamo ba illa sihirun sai sihiri ne mubinun bayyananne wa qalu suka ce ma annabi munkirina lil basi suna masu musun tashin kiyama أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون shin wai kai kana ganin da gaske ne in mun mutu har muka koma ƙasa ƙasusuwan mu ya dundige a inna shin wai mu la mabusu na za ta shin fil hamzatayn bil mawli aina taqiqu a inna ko a iza wa tasil saniyati ko a inna wa idghal alihim bainahuma ala al wajhaini a inna أو آباؤنا الأول أي هد إيا يوم ما نفرقو بسكون الواو أدبا أو هو أو في أو والبديع والغمزة للاستفهام والأدب بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها سنة أو اللمير في مبعوث suna mamaki ne tun mu in mun same ka iyayenmu na gaban ma wai yanzu za a tashe su
wani maram wa antum dakhirun fa inna ma iya zajratun wahidatan fa idahum yanzurun وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون قلت يا مصر نعم تبأسون tabbataccen magana za a tashe ku ai tashin a wajen Allah ba wani abu ne mai wahala ba wa antum dakhirun ku kuna kaskantattu fa inna ma hiya zajratun wahida ai iyaka tashin ba wani abu bane tsawa ne guda ɗaya lamirin mubhamin yi fasiru ba inna ma hiya ita lamirin kenan zajratun ato tsawa ne wahidatun guda ɗaya fa idan yayin nan hum ayil khalaiq haditu duk za su tashi a yan rayu yanzuruna suna kallon ma yab'alu bihim abinda za a yi da su wa qalu ayil kuffar kafirin zai ce ya wailana litanbihi kai tamu halakuna wa huwa masdarun la fi'la lahu min labnihi وتقول لهم الملائكة ملائكة تمسوا هذا يوم الدين يوم لا ننسى كيا كنا الحساب والجزاء ranar da za a je kowa ya karanta abin da yi a saka masa da irin abin da yi hada yawon fasli a rana ne na bayyana rarrabewa tsakanin halitta allazi kuntum bihi tukazzibun wanda dama a duniya kuke karyatawa cewa ba zai zo ba to gashi ya zo
وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إن وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون
ويقال ذات للملائكة كملائكة أشر الذين ظلموا كتارا وأن سك ذلك كانوا بشرك شركا وأزواجهم دا قرناءهم أبو كانوا بنيس من الشياطين دا شيطانو وما كانوا يعبدون دا أبن دا سكا كسنشي سنا بوتا موا من دون الله ونن الله أي غيره من الأصنام دم بنغوشي shi gunki bai san abin da ake yi ba shi ma sassako shi aka yi amma suna cewa wai gunkin zai cece su to Allah yakan ba su haushi ya ce to da su da gumakan a kawo su gaban ubangiji subhanahu wataala Allah ce ka tattaro su da su da abin da suke bauta ba da Allah ba faduhun ku nuna masu wasu buhun ku kora su ila siratul jahim zuwa tabarkin wutan jahima wa qibuhum ku tsai da su hibsuhum inda sirat innahum su mas'ulun abeban tambaya ne an jami'a qawalihim wa afadihim dukkan maganganun su da ayyukan su sai an tambaye su ka san wannan abai na da wahala a ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan adam ba zai gushe ba ranar kiyama hatta yus'ala an arba'in an shababihi fi ma ablahu wa an umrihi fi ma amnahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an amalihi ma za amila bihi ranar kiyama za a tambayi mutum abu hudu Allah zai ce na mai da kai saurayi mai karfi ta ina ka kare kurushiyarka ka kare a saran ice ko a karami ko ka kare a ibada Allah zai tambaye shi rayuwanka ya ka kadar da shi dukiyanka ina ka samo babban magana dukiyanka ina ka samo kasabin halal ne ko haram ne halaluha hisabun wa haramun haduka wa fi ma ambakahu a ina ka ciyar da ka samu ina ka ciyar ka samu ka gina masallaci ne ko ka bada a iran banjo ne ma za a mila bihi mai aikata da shi to shi na Allah ce ku nuna masu hanyar sirarin jahim wa qimu amma ku zai da su innahum mas'ul sai an tambaye su an jami'a qawani wa afani wa yuqalu lahum za a ce musu sawiyan dan zari a malakum la tunasarun ya kuwa da ta ganshi anan la yansuru ba'dukum ba'dan sashi bai taimakon sashi ka halin fi duniya kamar halin yan duniya idan mutum ya dinkimo abokin zaben shi zai kira shi ya taimaka masa in aka yi aikin banza ne sai ya bada biliyan kaza amma aikin ibada ba zai bayar ba to a lahira sai Allah ya ce to a ku yi irin da duniya ba irin yadda kun yi zama kan duniya me yasa ba ku yi a duniya wani yuqalu lahum la na alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin akan makalla wannan yana cewa ya halatta a kira masallaci da wani suna ko masallacin wani
eh to idan ko wani sahabi masallaci na Allah ne dake wannan masajida lillahi wala tad'u ma Allahi ahada a cikin masallacin amma ai masallacin adire shi cewa masallacin wani saboda ko shi ya gina ko ko ai sunan wani babban mutum a cikin sabon manzon Allah a ce a don raya sunansa da gina mashi kamar yanzu masallacin Madina ana ce masjidin Nabawi yayi masallacin Annabi akwai masallacin Abubakar a masallacin sai na umaru akwai masallacin sai na usmanu duk waɗannan amma masallacin na Allah ne abinda ake na Allah ne don girmama sunan wannan ya
akan makalla wannan yana cewa to Allah yana son malam ya ƙara mana bayani kan sallar kabari saboda wasu sukan dafa kirji wasu sukan dafa cibi wasu kuma ga su nan to da Allah wanne ne gaskiya da mai shi kawai ba a ciki ake yi ba a kirji ake yi a ɗauki hannun dama a ɗora a hannun hagu haka ba kuma wai a haɗe haka a wannan dai hannu haka za a ɗora haka haka muwadda ya ruwaito yadda annabi muhammadu ya yi yana ce min kalamin nubuwati ne ma wani ulimna alil yusra fi salati abin da ake kenan kamar sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yin shi an koyi da sunnar annabi rashin yin shi bai ba ta zanna ba
akan makalla wannan yana cewa idan ya je fitsari zai yi tsarki kuma sai ya sake miƙewa ya sake tsugunawa ya sake yin wannan tsarkin sannan ya yi alaura in ya je wajen sallah sai ya dinga jin wani lema lema waya tsarkin nasa zai kasance shaidan ne yake so ya dame shi idan ne ya gama fitsari ya yi abin da aka ce ya tatse al'auransa ya karkade ya tatse ya karkade ya tatse ya karkade ya tabbatar da cewa babu sauran ruwan bawali ba a'a kawai da ya gama fitsari ya miƙe ba ka san ka gama ka miƙe da wuri nan da nan to dan sauran sauran zai zuba a wando to wannan ba shi ya yi ba in dai ya tare ya tatse ya karkade ya tatse ya karkade ya tabbatar da babu saura a ciki sai ya tsarki to in ya gama duk abin da ya ji ya ci gaba da sallan sa shi dan ne yake so ya sa musu wasu wasu
akan makalla wannan yana cewa ya halasta a baka ajiyan kuɗi sannan karanta kana juyawa
in dai za ka maida mashi da kayan shi ai shi kenan amma ban ya mace sai ka biya abin da aka baka ajiya kai amintacce ne ya baka ajiya kuma in aka baka amana dokar rike amana in ka ɗiba in ka mayar yadda yake in ji fukara'u babu laifi amma dai da wani abu zai faru a can ba shi ya baka dama cewa wani ka iya ɗaukan kuɗin nan kai sana'a kamin nema ba kai ne kawai ka ga wani kaya can ka ɗauko shi daga inda yake sai ka je ka saya don ka saya sai aka yi rashin sa'a sai aka sace ko aka jiri aka wannan to za ka biya saɓanin wanda da ka bashi a ɗaki ne inda ka ajiye baka kusa da shi ba sai aka zo aka yaye kayan har da kayan da aka baka ajiya ba za ka biya ba amma wancan fitar da shi da kai nan ka je ka ɗauki kayan sana'a sai aka yi asara a can sai ka biya don ka fitar da shi da amana
ana za ku malam wannan yana cewa ya halarta akan matsala wannan yana cewa yaya matsayin itikafi da kuma dokokinta itikafi ana yin shi a goma na ƙarshe yana daga cikin nafilfili na alkhairi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi idan goma na ƙarshe ya zo kaman gobe kenan ko jibi jibi da daddare wanda duk zai shiga na kwana goma to zai shiga gobe da daddare ne tun da daren ashirin kenan zai shiga gobe da daddare to zai nannaɗe kayansa kamar yadda mazan Allah yake naɗe tabarmansa sai ya je ya makoci masallaci ya zauna cikin masallaci na ayyuka irin na ibada ko dai zikiri ko istighfari ko karatun alkur'ani duk abin da ya shafi ibada shi ake yi a itikafi ba fira ba ba jin bbc ba ba itikafi ba ne wannan idan mutum ya zo itikafi ko da fira da jama'a ba a ce ya yi ba in ba dai a salamu alaikum salamu alaikum ya ware ya ta ibadansa kuma ba ya ta mai itikafi ya fita ya je gida ba ba ya ta mai itikafi ya je ko da janaza ba in dai ba an kawo a masallacin ba ba da mai itikafi ko da karantarwa ne in ji wasu malamai kar ya yi a'a abin da zai yi kawai abin da ya shafi ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi dan a dace da lailatul qadr a ciki kana masallaci kana aikin ibada amma kana itikafi wannan zuwa ne suna bira wannan zuwa ne suna bira wannan zuwa ne suna labari wannan ya kawo bakin hanya yana kira ya motocin da suke wucewa duk wannan ba itikafi bane ka zauna cikin masallaci ka fuskanci Allah kowane lokaci ya zamo a kokin zaman ka ko dai bakin ka istighfari ko bakin ka haylala ko bakin ka salatin annabi ko bakin ka karatu alqur'ani a akar aka wai an ce masu amsa waya ba to waya ya zama ya zama fitina yanzu a duniyar nan ya zama fitina amma ka san lokacin da zaka yi magana da iyalinka ka san lokacin da zaka kure ba kullum alwalo muna itikafi ne muna itikafi ya tashi daga itikafi kuma ya zama bada labari
akan magana wannan yana cewa ya ji wani malami a kofar jatau yana cewa an ce an haifi biyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wasallam a sha biyu ga watan rabi'a wannan ya ce a ba haka bane shi an haife shi tara da wata ne to shi ne abin ya rikita su yake cewa wannan ya musu bayani ya musa ƙarin bayani akan haka an ya daina samun rikici duk littafai da masu ruwayan sira sun ruwaito an haifi annabi sha ɗaya ga watan rabi'u awwal sha biyu zuwa sha biyu ga watan rabi'u awwal aka aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan littafan da suka rubuta aka aka rubuta don wani ya ji ya ce maka shi tara ne ko ina samun oho
aka rama kalla sai mutanen karamar hukumar lere local government suke cewa suna gaida malam kuma suna mishi fatan alheri Allah ya ji kan Sheikh Malam Abdulkadir kuma suna cewa suna roƙon malam ya musu du'a'i Allah biya bukatun sa biya nan ma da mai neman ayi mai biya sa addu'a Allah ya kanta ya fata mata ya nan gaba da ya salatul fati Fatiha da salatul fatiha
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق نزل جمعك مهادي إلى صراطك المستقيم وأنت يوم تنصر الحمد لله فاعلم يا ربنا